قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الكلك أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم وإن يروا كسفا من السماء ساكطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر
wa'annan ayoyi suna nuna irin yadda kafirai suke da taurin kai da kafiya da kuma reni da kuma nuna jiji da kai inda waɗannan ayoyi suna yin bayani kan abubuwa waɗanda suke na zahiri waɗanda za a iya ganinsu za a iya jinsu to waɗannan ɗin ma sai kasance suna ƙin yadda da su ga su ƙuru-ƙuru sun gani ko sun ji shi ne Allah subhanahu wata'ala ya kawo irin yadda halayensu yadda yake da kuma irin tanadin da ya yi musu a duniya da kuma a lahira har yanzu kuma da irin tanadin da yawa su kuma muminai wanda za mu samu a aya ta gaba to wannan dai a dunkule dai halayyarsu wato ta taurin kai wa in yarau kisfan minas sama'i saqidan da za su ga wani yanki na gajimare a sama wato ya haɗo yayo ƙasa da nufin cewar kaman wato ruwa zai yi alhalin kuma Allah subhanahu wata'ala yana nufin ne ya yi musu azaba da wannan suna sani kuma an gaya musu to da sai ce a to kuma wannan me ko azabar ta zo mana ya ƙulu sai su ce sahabun markum ai ba wani abu ne kawai gajimare ne kawai ike haduwa hadiri ne kawai ike haduwa wannan ya zo ya tadda wannan wannan ya zo ya tadda wannan suna gamuwa yana nuna kawai sai ruwa haka suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama aw tusikid as-samaa alaina kama za amta kisfan aw ta ce billahi wal malaikatu qabila ko ka ko ka yanko sama kamar yadda kake riyawa cewa Allah zai iya yanko sama to ka yan ka yanko mana sama din ta zo ta fada akan namu kamar yadda kake riyawa in har da gaske kake yana daga cikin irin siffarsu da Allah subhanahu wa ta'ala nuna man a sotil hijiri, walau fata hana aliyan baban mina sama ya fazallu fi ya arjun, laƙalu inna ma suke da tabbusaruna balhum. Da za a ce a buɗe musu sama, kuma ya zama suna ga an buɗe saman kuma a ce to ga sama an buɗe ku hau ya zama ɗin kuma suna hawa da ƙalu ina masu kirar abu saru sai su ce wannan ai rufa'ida ne kawai bal na hannu ƙaunin masahurun wannan ai rufa'ida aka yi mana wannan ai samma aka yi mana ba suna cewa ma in kana haza huwal haqqa min indika suratul arafi in kana haza huwal haqqa min indika fa amtir alaina wato a surar amfani in har wannan abin da ka zo da yi wannan ƙura'anin wannan magana da kake mana cewa kai annabi in gaskiya ne to shi kenan ka faɗo mana da sama ko kuma ka zo musu da azaba wacce ta kasance mai raɗaɗi to duk wannan fa tsaurin kan ne fa kamar a suratul haƙafi falamma abin ra'au kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa kisar annabi hudin alaihi salam kala innamal ilmu indallah abinda kuke nema wannan Allah shine ya sani ubaligu ma ursiltu bihi ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممئرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبه لا ترى إلا مساكنه كذلك نجزي قول المجرمين lokacin da suka ga girgije a sama ya doso ga dangadan wato gonakinsu kwarurrukansu sai ku ce haza aridun mun irina wani ai gajimare ne wanda zai mana ruwa bal huwa masu ajaltun bi ba haka bane abinda kuke gaggawa Allah in iyinku shine a kuna kuna ce mata hazal wa'adu ko kuma idan har da gaske ne a yanko sama ta faɗo mu kaza kaza to wannan din shi din ne rihun fiya azabun ali iska ce ba irin sauran iska ba a cikinta akwai azabun alim azaba wacce ta kasance mai raɗaɗi wacce tudammiru kulla shi take lalata kowane irin abu bi in rabbiha amma da izinin ubangijinta kamar yadda a can yake cewa wa fi adin zai sanna alayhim rihal aqim ma tazaru min shay'in atat alayhi illa ja'alul karrami duk abin da ta zo ta kansa ba ta barinsa sai sai ya zama riddigagge ya zama gari to haka ma anan to saboda haka gashi nan bajeji a cikin alkur'ani irin wannan tsaurin kai da reni wato na kafirai da za su ga alamar azaba da za su ga kowace irin alama girgije ne iska ce wani abu ne ja kamar iska a wala inar sanna alim rihal fara'ahum musfarra da za mu aika musu iska sai su ganta yalo a saman gaba ɗaya ta koma ruwan ɗorawa ta koma yalo da zallumin ba'adi ya kafa runa bayan ta kauɗin wannan iskar kuma sai su koma kuma suna ci gaba da kafircinsu su dama dama za a yi musu azabar a sake kuma tashinsu ci gaba za su yi da kafircinsu suna cewa wa ma anta illa basharin misuluna wa in nazunnuka lamin alkazimi fa asaqid alaina kisfan min sama inda gaske ne ai sai ka yanko mana sama wani yanki daga sama ya faɗo ya halaka mu in kunta min sadiki fa asaqid alaina kisafan mina sama haka nan ma irin su afalan yaro ila ma bayna aidihim wa wa ma khalfahum min as-sama'i wal ard inna sha'anaka sib alaihim kisafan inna sha'anaka sib alaihim al'arat aw nusikil alaihim kisafan min as-sama inna fi zalika la'ayatan li kulli 'abdin munib kamar yadda yake a suratul saba'i Allah ta'ala ya ce inna shato ai in mun ga dama din sai mu saka ƙasa ta haɗiye su kamar yadda ta wa ƙaruna ko kuma mu yanko sama ɗin ya zama ta faɗuwa kansu dai waɗannan ayoyi duka suna fassara wannan aya ne wa in yaro kisufan minas sama idan suka wani yanki a sama wato ana kiɗa yanki sai su ce haza aridun mumtiruna wannan wani gajimare ne wanda a kawo zan yi mana ruwa ba wani zancen wata azaba mun yi ruki sama mina sama'i saƙidan da ƙulu sahabin markum sai Allah ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama karka damu da wannan saurin ran nasu da wannan takabburancin nasu karka damu da shi bazarhum kyale su rabu da su hatta yi laƙo yau mahimmul lafi fihi ya sa a ƙun ko yi sa a ƙuna kamar yadda aka karanta a hafsikin ka kyale su har sai tukunna Allah ya tanadar da masu irin wannan Allah ya tanadar musu lokacin halakarsu lokacin mutuwarsu la mahalata sai Allah subhanahu wata'ala sai ya halakar da su bisa sakamako na wannan tamardancin nasu saboda kafiran makka sun ga wannan ɗin kuwa Allah ta'ala yakan kama kafiri tun daga duniya tukunna da azabobi iri-iri shutoci annabo irin wato annoba bala'ai talauci fari kamar yadda aka yi wa mutanen maka har shekara bakwai suna cikin fari kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a wata dukan balhum fi shakkin yal'abu fartiqib yawma ta'ati as-sama'u bi dukanin mubin ya gashan nas haza azabun ali Allah ta'ala ya kawo musu hayaki daga nan kuma fari sai da aka shekara bakwai ba a ruwa saboda irin wannan izgilincin da irin wannan tamardancin nasu daga baya Allah subhanahu ya yaye musu amma kuma da yaye din kuma ai ba su imanin ba kuma har yanzu ba abin da ba su ce ba su ce da annabi yi mana kaza idan an yi ba za su yi imanin ba kamar yadda muke ta gani a wajen annabi Musa alaihi salam in an kawo wannan su shiga cikin bala'i su roƙi annabi Musa ya aiwa sahir udu lana rabbaka bima ahida ilayka innana lamuhtadun ud'u lana rabbaka la in kashafta anna ar-rijza lanunna laka wala yursilna ma aka bani isra'il in dai ka yaye mana wannan ka ka roki ubangijinka kuma idan aka yaye izahum yankusuna haka suke duk halin su da kafirai in Allah ta'ala ya saukar musu da bala'i su ta kankan da kai kamar yadda Allah ya faɗa ayu da yawan gaske in sun shiga cikin jirgin ruwa a iska ta ko'ina jirgi yana tangantaga to a sannan kuma sai su koma ga Allah su tsarkake amma falan ma na jahum ko fa iza na jahum ko falan ma na jahum ilbar ko a aratu idan kuma aka tserar da su suka taka tsandauri suka taka ƙasa to sai kuma su koma wannan kafircin nasu haka suke daga nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su manya-manyan waɗanda duk su ne suka yi da bebayi suka hana ruwa gudu a isar da saƙo na annabi sallallahu alaihi wasallama yin su abu jahal abu lahab din nan wanda akwai sura musamman da aka saukar ta zambansa irin waɗannan irin waɗannan aka halakar da su a yakin badar saboda Allah ta'ala ya ce wa zarhum hatta yulaqu yau muhimmin da zafi ya sa a ƙuna ranar da za su mutu ranar da za su halaka kuma hakan ya faru kuma sun halaka to amma Allah ta'ala ce ba fa'a nan aka tsaya ba wannan abubuwa da ya saka musu na bala'ai da fari da kashe su da aka yi a yaƙin badar da sauran yaƙoƙi da aka yi duk ba a ƙare ba tukunna wa inna lillazina zalamu azaban duna zalik waɗanda suka yi kafircin nan suka yi irin wannan ɗagawa bayan wannan azabar da aka yi musu ta duniyan nan akwai waɗansu azabobi har yanzu wanda za a yi musu a cikin kabari akwai azabobi da za a yi musu har yanzu a ranar tashin alkiyama inda za a yanke musu hukunci na zama gidan azaba dindindin ma wannan kamar so mun taɓa ce wannan kamar wasa ce walakin na aka sarahun la ya alamuna sai dai mafi yawa ba su san haka ba an ce idan laraba sun ce akasar to suna nufin duka kenan wato dukkaninsu ba san haka ba duk kafiri bai san haka ba ko kuma mafi yawa daga cikin irin halayensu irinsa kenan to saboda haka kafiri ya je ya yi abin da duk zai yi ai dai ba shi ya halicci kansa ba ba shi ne kuma ya raya kansa da kansa ba ba shi ne yake tafiyarwa da rayuwarsa ba bai san mafarinsa ba bai san ƙarshensa ba duk wannan akwai wanda yake da ilimin wannan da ikon wannan kuma wanda ya yi masa waɗannan abubuwa ɗin. Idan ya ƙi umarninsa, saboda ka a hannunsa yake, bi yadda ya ga dama haka zai yi da shi. Tunda bai san sanda ma aka halice shi ba ballantana, har ya san lokacin da za a kama shi da azaba ko ya san lokacin da wani abu zai same shi naki irin yadda wai ko zai kauce ya kamata duk wani wanda yake kasance da yi imani da alkur'ani ba bai imani da manzo sallallahu alaihi wasallama ba kuma bai yi imani da irin abubuwan da Allah ta'ala yake faɗa na sakamako ba waɗanda suke abin kirki ya saka musu da aljanna da rahamarsa da kuma yardarsa ba su yi imani waɗanda kuma ya kasance ba su yi imani da shi ba su kuma zai musu azaba na yanzu da wani za su zo nan gaba to sani cewa fa abin da ya samu waɗanda suka gabata su ma haka nan zai zo ya same su saƙon nan guda ɗaya ne allah nan guda ɗaya ne annabin nan da muke da shi guda ɗaya ne duk wanda ya kasance a yanzu ya bar allah ya bar annabi sallallahu alaihi wasallama da saƙonsa halakakke ne tunda babu wani addini in ban da addinin musulunci inna dina inda Allahi al'islam babu wani addini a gurin Allah sai addinin musulunci duk annabawan nan gabaki ɗaya da addinin musulunci Allah ta'ala ya aiko su waƙalin musa ya ƙaumi in kuntum mu'amantin billahi fa alai tawakkalu in kuntum musulmi annabi Musa ma ya ce da mutanensa su su dogara da Allah inda har da gaske musulmi ne su. Kowane annabi hakanan igayawa mutanensa, wa ausa biha Ibrahim izikala lahu rabbuhu asali, yayin da Allah ta'ala ya ce da annabi Ibrahim musulunta, zama musulmi, ala asalamtu. na musulunta na miƙa wuya li rabbil alamina wannan kalmar ta musulunta din shine wa ausa biha ibrahim bani shi wa yaqub ya bani ya inna allaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun daga dukkan annabawa gabaki daya musulmi ne ga su manyan annabawan da su ne asalin annabawan gaba ɗaya suna cewa da zuriyarsu da ‘ya'yansu kar su yadda su mutu lalle sai suna musulmi. Babu wani addini kenan a gurin Allah sai musulunci. Ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaquba wa Lusbaki وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Allah ta'ala ya tattaro annabawan nan gabaki daya yace ga abin da za su ce ko kuma ya gaya mana mu cewa duk mu zama mun miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala saboda duk waɗannan annabawan da aka lissafo tunda kafin wannan aya ai mun faɗi wayancan annabawan su ne da aka zo aka saka sa su musulmi ne mu ma mu zama musulmi kamar irin yadda suka zama musulmi ya aulari na amanta kulla haka tukati wala ta mutun na illa wa antum muslimu don in ka shiga cikin kuran haka zaka ta gani cewa to saboda haka me kuke jira waɗanda ku ba musulmi bane kamar yadda muka ji a wannan ayata sha takwas so ta Ali Imran haka nan idan ka tafi ayata ɗari da tamanin da biyar wa man yarga ba amil cewa um, wa man yabta biyar islam dinan falan yi kubala minhu duk wanda zai ce zai yi wani addini ba na musulunci ba ba za a karɓa ba in ji mai addinin ji wanda ya sauko da addini shine Allah subhanahu wataala ba za a karɓa ba shi agunsa musulunci kawai shine addini ya kamata tun yanzu a ce waɗanda ba musulmi ba su yarda masa ga yawancin sun irin wannan abin da muka faɗa na wannan tsaurin idan sun cika irin kafofin yaɗa labaran nan da jafa'i iri-iri. Annai Muhammad sallallahu Alaihi wasu abinsu ba komai ba suna faɗa masa magana duk da suka ga dama. Addinin musulunci ba komai ba ne suna faɗar abin da duk suka ga dama. Musulmi ba komai ba ne suna faɗar abin da suka dama saboda arewa ta musulmi ce to saboda haka sun washi arewa sun washi yan arewa to amma ba za ka wani musulmi ɗaya yana tanka musu ba don mu a musulunce duk musulmin da bai yarda annabi isa alayhi salam annabin allah ba ne kalmar allah ba ne ruhin allah ba ne to wannan duk imanin da ya yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa kafiri ne shi to saboda haka ba za mu kula su ba mu ba makin annabinsu ba makin na na maryam ba makin kowane irin annabi saboda haka wannan addini ne mai adalci ya kamata waɗanda ba musulmi ba su san haka Allah ba zai karɓi kowane addini ba in ba musulunci ba duk wanda yayi wani addini ko wanda ba musulunci ko wa huwa fil akhirati min al-khasirin inji Allah a ranar tashin kiyama ya zama daga cikin tababbu Sura Ali Imran aya ta 185 na na cikin Ali Imrana aya ta sha takwas da aya tamanin da biyar ko da tambaya, gama mu musulmi duk abubban da zami mukan yi da hujja ne ta Allah guda ɗaya. Na sakandare SAS shekara ta dubu da ɗari ta kabin aifi kuwa da 71. na rubuta wannan lokacin da muke shugabanni na mss wannan wani kari ne wanda a gudun wani shugaban wata ƙungiya na ji yana yi to ban iya ni sai ne nawa to saboda haka ya zama wajibi ya zama tilas idan kun ce ba ku gane ba to ai gashi yanzu duk duniya yanzu fiye da wata uku nan baya koyan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yau shekara dubu da ɗari hudu ko ma fiye da haka muna yanzu muna cin hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya to fa tun sannan ya ce idan annoba ta zo in a garin da kake ne ta sauka annoba to kar ka fita idan kuma a wani gun ne karka je ko da uwarka ce ko ubanka ne ko ɗanka ne ko waye ko matarka ce ko da budurwarka ce ake karka je har sai tukunna abin da hali yayi kuma kada marar lafiya ya shiga cikin masu lafiya wannan abin na faɗa haka yanzu a amurka yana nan an rubuta shi a alluna a signboard kana iya barazin za ka gani wanke hannu tsafta ai addinin musulunci in ba ka da tsafta kai ba mumi ba ne annazafa min iman duk abin da ake cewa a yi dinnan yanzu ake ta koyo ake ta koya wa mutane ta hanyoyi iri iri iri iri duk musulmin duniya sun san da wannan kafin ita wannan cuta ta zo ta corona ko ɗan ƙarami ya duk ya san wannan amma tun daga kan Trump shugaban Amurka abin da duk yayo ƙasa kowane kafin yanzu kuma koyon wannan yake to idan baka gane wani abin ba kana suka to ga wannan kuma to wanda baka sani ba gashi dole kana yin biyayya da abin da musulunci zo da shi yanzu kana neman koya koyon sa din shine iyawa shine wayewa na'am
واصبر لحكم ربك ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الله أكبر
wannan aya ayar farko tana da muhimmanci kwarai da gaske a gare mu kuma da kuma ƙarshe ta biyu tana kira ne akan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shine shine mafita kai wanda kake kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai wanda ka sa wani abu a gabanka kana neman cimma wannan abin saboda duk wata hanya wacce za ka zo ka ce za ka bi ta saboda neman wani abu muhimmi to wannan hanyar fa a cike take da abubuwa munana cike take da baƙin ciki cike take da ɓacin rai cike take da damuwa da abokan gaba da mahassada cike take da irin waɗanda za su cutar da kai ko a jikinka ko a mutuncinka ko a ranka ma ko a dukiyarka ko a iyalanka an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda muka ga ga shi waɗannan kafiran nan sun san shi harshensu ɗaya garinsu ɗaya sun san asalinsa sun san halinsa da kyau sun san babu kaman shi a komai a amana a gaskiya har suna kiransa al'aminu tun lokacin jahiliya amintacce suna yin rigima wacce kaɗan yaƙi ya ɓarke wajen wane ne zai samu wannan falala da wannan daraja da wannan suna a tarihi a ce shi ne ya ɗauki wacce ƙabila ce ta ɗauki hajarul asawad ta saka a jikin ka'aba sun sake jaddada ginin ka'aba ne kamar yadda yake dinnan a yanzu to aka rasa yadda zai manzo sallallahu alaihi wasallam yana bullowa sai suka yi yaguwa ga al'amin shikenan abinda duk ya hukunta mun yadda ya zo ya ɗauko mayafin sai shimfiɗa ya ɗauko hajjar a saudi isa kan mayafin ya ce to kowace ƙabila ta kama aka kama aka yi abin da ake sa saka wannan ya kama nan wannan ya kama wannan sai da aka je daidai inda hajjar asawar yake a yanzu sannan ya ɗauka ya saka shi kenan magana ta mutu kowa ya yadda ya amince duk wanda yake da wani abu mai kima mai daraja baya so wannan abin ya bata ko a sace ko ya salwanta annabi sallallahu alaihi wasallama yake kawo ajiya shi yasa da zai hijira zuwa Madina ya bar Sayyidina Ali akan ya rarraba mutane ajiyoyin da aka bashi amma daga cewa shi manzon Allah ne to fa shi ke nan gaba daya suka toshe kunnansu suka rufe idansu a duniya gaba daya ba mara kirki ɗinsa ba mai amana irinsa duk wata mummunar siffa suka jefe shi da ita ba su kyale ba ƙoƙari suke sai sun kashe shi wa iz yamkuru bika allazina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin yayin da kafirai a darin nadawa suka yi mitin akan cewa sun haɗu kamar igoba zai tafi madina suna da wani labarin iblis ya zo ya gaya musu saboda ka suka haɗu dukkan ƙabilun gaba ɗaya su kashe shi baki ɗayansu saboda haka ba wani zancen ɗaukar fansa abin ya yi yawa ƙuresha su kaɗai ba za su iya ɗaukar fansar ƙabilun larabawa gaba ɗaya ba. Saboda ita tauhi a Madina, wato suka yi wannan akan cewa to ya za a yi, shi a yi abin za a yi kawai a ɗaure shi, hana shi abinci har ma ya ma mutu. Shi a'a, a kashe shi. Wani su ce a'a, a kore shi wa ka'ayyin min ƙaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatin lati akarjasta ahlakanahum fala nasira lahum dan ji akwai ƙasashen da suka fi maka ƙarfi da komai da komai sojoji da kayan yaƙi amma ahlakanahum muka halakar da su wa'anda suka yi niyyar su fitar da kai me ya faru wa'ancan muka halakar da su to ballanta na yan waɗannan yan kuci ko bani suka zama falana su ralhu ba su da wani mai taimakon su kama a baya akwai aya mai kama da wannan fazarun hata yi laƙuyin munazifi ya sa a ƙone to wannan misali ne fa daga cikin irin tanadi irin wahalarwa irin muzantawa da kafirai suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karanto Qur'ani ya zo da hujjoji ga mu'ujizozi a kewaye da shi a kowane lokaci ga gaskiyar da yake da ita ga iya ma'amalar da yake da ita ba a taɓa samu daidai da sau ɗaya ko da kuskure ba ma a ce ko ya yi sajjada ko ya gai da wani gunki tsarkakakke ne sun san shi yana bin tafarkin annabi ibrahim sun ma'auhaina ileka a nittabi millata ibrahim hanifa sannan sai muka yi aike zuwa gare ka ka bi addinin annabi ibrahim a kai fa yake duk wannan ba su yarda da saƙon ba an kashe waɗansu daga cikin duk ba su yarda ba sahabbansa su ma ba irin musgunta da ba a yi musu ba sun kore shi ma daga ƙasar ya tafi ta'if daga can shi ma su ma suka koro shi to shi fa Allah ɗin fa shi ya aiko shi fa kuma Allah ɗin fa nasa ne fa kuma annabin nan fa shi kaɗai ne annabi a yanzu a duniya da lahira da an aiko shi zamanin annabi Adam alaihi salam da yanzu ba wani zancen labarin annabi Adam a matsayin annabi sai dai ji ko da malam adam su haka ga za a ce ko a ce malam ado ko malam adam amma dai ba annabi ba ne in dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a zamanin sa automatically shi ba annabi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce da za a ce annabi Musa alaihi salam ya bayyana a zamanin nan automatically dole ba yadda zai tilas sai dai kawai ya dawo ya narke a karkashi na kuma ya ci gaba da taimaka mu da shi da annabi Harun da ma kowa ne amma duk da haka Allah ta'ala bai ɗauki wani mataki haka wai na gaggawa bari maza maza a gama da su shi nan don saboda wannan nasa ne saboda ɗan gatansa ne saboda bai a'a sai caye da shi wasa biyu haka ku kyale su ba ka kyale wai ka daina wa'a ka ci gaba da wa'azin amma dai rabu da su sa gani ci gaba da abin da muka aiko ka. Nan ma wasabir, kai hukumar rabbika, ka yi haƙuri da hukuncin Ubangijinka, da bai halakar da su ba, kuma ka yi haƙuri da irin wannan cutarwar. Haka Allah ya hukunto. duk wanda zai ce yana so ne tabbatar da gaskiya yana so ya tabbatar da wani alkhairi to shi ma haka makomarsa ta kan zama yakan shiga cikin irin waɗannan akaba da irin waɗannan wahalhaloli fa innaka bi a'yun kai kana kan idan duna kenan wato idan da za a fassara literal nuna ya ce idan duna kana kan hanyoyi iri-iri na taimakona na taimakonmu wato saboda wannan a'ayin shi ma jam'i ne saboda haka Allah ta'ala shi ma sai kuma da kansa jam'i ne ma musallawa alaihi salama akwai bambanci tsakanin alkalim da alhabib shi masoyi ne shi kwancin kawai dai an yi magana da shi da son ba san ba a dai faɗa ba don haka sai ishe da shi wani ta sana ala aini ka je ka yi a kan ido na ne a kan taimako na guda ɗaya ke amma da yau bi a ayyuni na saboda haka duk wanda ya kasance yake kan tafarki na neman wani abu wanda ike so ya taimaka wa kansa ya taimaka wa duniya wannan abin na alkhairi ne wannan abin abin da ya shafi neman ilimi ne ko abin da ya shafi neman wani shugabanci ne ko kuma a'a tafarki ne irin na masu wa'azi da kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma wani ɗan siyasa ne wanda yake da wata aƙida wacce yake so ya kawo ta irin yadda zai kawar da zalunci ya kawar da dukkan waɗansu abubuwa na gallaza wa talakawa ya tabbatar da adalci ya tabbatar da tausayi da taimako yake a kan wannan manufa to shi ma ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani umarni da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama to an yi al'ummar sa ne gaba daya mutanen su da aljanun su mazan su da matan su na yanzu da na nan gaba da na baya saboda haka su ma su yi haƙuri da hukuncin Allah kar su damu da abokan gaba kar su damu da abokan hamayya kar su damu da mahassada kar su damu da duk wani wanda zai zo ya sani kai ma haka nan ka cimma burin na kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako wanda gashi har yanzu kuma har tashin kiyama kullun karuwa ake kullun karuwa ake babu mabiya wani addini waɗanda suka kai musulmi yawa kuma babu waɗanda suka kai su ƙaruwa kullum. Mun yadda nake cewa hakan ne ya sa kullum muke ƙara ƙaruwa waɗansu na rabuwa akan ba su gaskiya. To, saboda haka idan kai haƙuri kai ma kai ma za ka zama a cikin kulawar Allah subhanahu wata'ala ta hanyoyi da yawan da ka kai ma ya kare ka kuma ka kai wannan matsayin naka kuma abokan gaba naka kuma yi maka maganin su ba ruwanka mewa ma in kai addu'a ko ko ko Allah ya kama ka ko kuma ya ce shi ma zai rama in wani ya yi maka mummunar addu'a wannan haka ke lallai ne duk wanda ya kasance ya zama lallai lallai yana neman abu duk ya gani ya ƙi gani ya ji ya ƙi ji duk wani abu wanda zai zo ya kasance da ƙoƙarin ya hana shi ko ya taɓa lafiyarsa ko ya taɓa jikinsa ko ya taɓa mutuncinsa duk yi haƙuri ya fawwala wa Allah shi dai ya ci gaba da neman wannan abin kamar yadda yake a rubuce assemble din Ahmadu Bello University jami'atu Ahmadu Bello man talaba wajadda wajada wanda duk ya nema kuma yayi kokari to sai ya samu wannan ai Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu yana cewa duk wanda ya kasance yake neman abu ya kasance ya kudure a nesa ko dai ya mutu ko ya samu abu to ku sai ya sai ku ya same shi haka malamai suke wannan shi yasa mutane suke karewa karewa suke kasa kaiwa matsayin matsayin da suke so su kai to saboda haka a tabbatar cewa kana tare da taimakon Allah duk wani abu wanda zai same ka a game da wannan Allah shi zai kare ka fasa ya kafi ka humulla shi zai kare ka fasa ya kafi ka humulla Allah zai isar maka su walau ya asi muka minan nas Allah zai kare ka daga cutarwar mutane wasabbih bihamdi rabbika kuma kai tasbihi wato mutalabbisan wanda yake a hada da godewa Allah subhanahu wataala a yaushe hina ta ko sanda zaka tashi wato Allah ta'ala anan ya umarci a muminai su koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi ga abin da zai saboda haka Allah subhanahu wataala ya kawo mana yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama mu yi koyi da shi ba za ka samu abin da kake nema ba a duniya da lahira a gurin Allah subhanahu wataala har sai ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama shi shi kaɗe ya kawo ka yi koyi da shi shi kaɗe ya nuna abi wa in tu'i'uhu ta hatadu in kuka bi shi kun shirya shi kaɗai ne wakilin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ta'ala yake cewa mun yi di'in rasula faƙa da haɗa Allah wanda duk ya bi manzo sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa ya bi Allah wanda duk ya so annabi sallallahu alaihi wasallama ya so Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum la idan kun ce kuna son Allah Allah ya ce ka gaya musu kai za su bi in suka bi ka shikenan ya rage kuma nasu in dai suka bi ka to sun jefi tsuntsaye wato da dutse ɗaya binka ya zama biyayya gare ni binka ya zama ƙauna gare ka ƙauna gare ni binka ya zama miƙa wuya ga dukkan irin abin da na aiko. Duk wanda ya bi ka, Allah shi kuma zai so shi, yi kumullah. Duk wanda ya bi ka, Allah zai gafata masa bilbin, wa ya gafir da kun zunuba kun, wallahu gafur rahim. Shi kaɗai ne kawai, sama da ƙasa, shi ne kawai annabin da Allah ta'ala kawai ya aiko guda ɗaya jallin jal wanda biyayya gare shi ta zama wajibi ga kowa da kowa mutane aljanu mala'iku dabbobi kowane ne saboda shi annabin kowa ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ta'ala bai aiko ka ba sai dan ka zama rahama al'alam me alam duk abin da ba Allah ba shine alam to saboda haka wa minan laili da daddare kuma fasabbihu wa idbaran nuju ka yi tasbihi gare shi da kuma bayan faduwa ko dusashewar taurari saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda idan kana neman taimako din a gurin Allah kai hakuri kuma kana so Allah ya taimake ka to fa ya zama lalle kuma akwai akwai connecting tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya aiko dan tananni zai yi maka duk abubuwan da ya tana daɗi. amma ka je kai kaɗe za ka yi babu annabi a ciki babu abin da za ka samu in ma ka samu ba zai yi albarka ba in ma ka samu sai duk a tattara gaba yadda kai da abin da ka samu duk a jefa a wuta akwai a hadisi wanda ya wanda yake cewa wanda ya samu dukiya ya samu mulki ya aikata ayyuka ko da a ido abubuwa ne na alkhairi ko masallatai ne ya gina ko coci coci ko menene ma ya gina ko ya ciyar da fakire nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce jumi'a zalika kulluhu wa ulqiya fil nar sai a tattara wannan abin gaba ɗaya a jefa a wuta saboda wa man yakfur bil imani faqad habida amal duk wanda ya kafirce imani to aikinsa duk ya ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah a nan ya kamata ka ji kai ma kai koyi a nan Allah ta'ala ya ce wasa bi bi hamdi rabbika hina hina ta kuma duk sanda zaka tashi ka yi tasabi ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ko kuma subhanaka wa bihamdik haka annabi yake an ce wanda duk ya zauna a wani gurin zama wannan zaman ya kasance kawai ba abubuwa ake na da'a a gumba hayaniya ta yawa kafin ya tashi shine yace Allahumma yace subhanaka Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to Allah ta'ala zai gafarta masa duk abin da aka yi ba daidai ba a wannan gurin zama. Haka annabi sallahu Alaihi wasallama yake, an ce musamman dai wajen ƙarshen rayuwa ba duk inda ya zauna, kafin ya tashi sai ya karanta wannan. Sahabai suke cewa mun kasance muna kirga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan istighfari a duk zaman da yi sai mun kirga masa wannan istighfari har sau ɗari duk zaman da zai ya kamata mu ma mu koyi da shi in dai muna so mu samu riba da samara ta abubuwan da Allah ta'ala dinnan ya umarce mu da shi don cimma abin da muke nema haƙurin namu ya yi amfani. Wato abin da ake ƙirgawa ɗinku shi ne, Rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabul ghafur ku jifa duk zaman fa da zai fa kafin ya tashi sai sahabbai sun kirga ɗari ku duba yadda suke kulawa da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba shi yadda kuma jikinsa ya zama kawai automatically kawai ɗarin nan zai yi kuma ba kirgawa aka gani yana yi ba masu duk sanda ya zauna fa a jima yayi a jima yayi amma da haka idan aka tsara kawai sai a ga ya faɗa sau ɗari kaga mu ba ma yin wani ya kamata in dai har annabin muke wa in har mun yarda da wannan adam muna so mu samu daga wannan daraja daga wannan falala daga wannan rahama da Allah ta'ala ya masa su ma mu rika yin abin da yake an tambaye na na Aisha idan Annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai sallah da me yake fara budewa yake cewa yakan ce yakan yi istighfari ɗari ya yi hailala ɗari ya yi kabbara ɗari ya yi kuma ta hamidi ɗari ba ɗari ba goma goma wannan ba mai ɗari ba ne goma goma kuma har yanzu yakan buɗe sallah da سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك wannan muna kawowa wannan addu'a ta buɗe sallah to saboda haka za mu gani cewa wannan addu'a ce ta buɗewa sallah waccan ma haka bayan an yi an yi kabbara harama kafin a fara karatun fatiha ake yin wannan amma za ka cewa a mazhar malikiya ba a yi saboda duk abin da aka ce annabi ya yi ba ruwanka da zancen wata abin nan wata mazhaba shi ma ne wannan mazhaba da ya san wannan shi ma da zai yi ai imam malik yana cewa dukkan abin da na faɗa ana iya karɓa ana iya ana iya idan in faɗin magana ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ku ɗauki maganar ta ku yi jifa da ita ta kan danga ko ta kan katanga. Malam ma sabon nan suna cewa sun haɗu akan dukkan abin da ya inganta daga annabi sallallahu shi ne mazhabarsu babu wata makara ko da za mu kare wannan hmm? babu ko komai ya kare to shi ke insha Allah za a ci gaba da kawowa irin abubuwan da za mu yi koyi mu ji mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama don saboda mu rabauta don mun kwan dubu da baka muna ce muna son annabi sallallahu alaihi mun kwan dubu muna yaban annabi sallallahu alaihi in dai ba ma yin irin abubuwan da yake yi to me za a ba mu lada irin na wannan amma fa samun wani babban rabo wanda zai kasance shi annabin yana alfahari da mu kuma Allah ta'ala ya ba mu abin da muke nema wato fiye ma da yadda muka roƙe shi to in dai ba biyayya muke yi masa ba ba ma yin abin da yake yi to ba za mu samu irin wannan rabon ba sai dai irin wanda kuma Allah ta'ala ya ga dama in ya bayar gwargwadon niyya inamal a'malu bin niyyat saboda haka muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zaman lafiya cutar corona da dukkan sauran annobobi da bala'ai Allah muna roƙonka ka kare mu innaka ala kulli shay'in qadir ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون